وكل نفس منها ابتهال وسؤل ودعاء ولفظة وابتغاء وزفير تظن منه صدورا صادحات يعتادهن زقاء وبكاء يغويه بالعين مد ونحيب يحسه استئلاء وجسوم كأنما رهضتها من عظيم المهابة الرهضاء ووجوه نعم رهطاء ووجوه بعد رهضاء ووجوه كأنما ألبستها من حياء ألوانها الحرباء ودموع كأنما أرسلتها من جفون صهابة وطفاو فهبطنا الرجال حيث يخط رحالة شما حرف النباجين نعم فهبطنا الرحال حيث يخط الوزر عنا وترفع الجو وترفع الجوجاء حوجاء شما حرف نعم وترفع الحوجاء نعم وقرأنا السلام أكرم, أكرم خلقي نعم.
الله من حيث يسمع الإكرام يسمع نعم.
مم.
يسمع الإكرام نعم لا يسمع
وذهلنا عند اللقاء وكم وذهلنا شما أو كسكولي وذهلنا نعم. وذهلنا عند اللقاء وكم أذت نعم حل صبا من الحبيب لقاء ووجمنا من المهابة حتى لا كلام منها ولا إيماء ورجعنا وللقلوب التفات وللقلوب التفات تن إليه تن إليه وللجسوم وللجسوم ثناء وسمحنا بما نحب وقد يسمه عند الضرورة البخلاء يا أبا القاسم الذي ضمن إقسامي عليه مده الله وثناء بالعلوم التي عليك من الله بلا كتاب لها إملاء بلا كاتب نعم بلا كاتب لها إملاء ومسير ومسير السبع بنصرك شهرا فكأن الصبع لديك رخاء وعلي لما لما تفلت بعينيه تفلت لما تفلت بعينيه وكلتاهما مع الرمداء فقد فقد فقدا غين فقدا
فغدا ناظرا بعين عقاب في غزاة لها العقاب لواء وبري حانتين طيبهما منك وبي
وبي ريحانتين نعم.
مم.
وبريحانتين طيبهما منك الذي الذي أودعتهما الزهراء كنت تؤويهما كنت كنت نعم. كنت تؤويهما إليك كما آوت من الخط نقط- نقطتيهما الياء نقطتيها نقطتيها الياء نعم
من شهيدين ليس ينسي ينسي ينسيني الطف مصابيهما ولا كربلاء مصابيهما مصابيهما ولا كربلاء ما رأى فيهما زمامك مرؤوس وقد خان أهدك الرؤساء عبد الود والحفيظة في القربى وأبدت دبابها النافقاء وقست منهم قلوب على من بكت الأرض فقدهم والسماء فكهم ما استطعت إن قليلا في أذيم من المصاب مصاب مصاب البكاء
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يو جمعة من عشرين ترى وطن المحرم hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara na da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan tara miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara na da dubu biyu da ashirin wanda muke gabatar da karatu na wannan kasida mai albarka mai suna ummul qura fi madhi khairil wara wadda aka fi sani da alhamziya wadda muhammad ibn sa'id al-busiri ya rubuta rahimahullahu ta'ala domin yabo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma bayani akan tarihinsa da bayani akan manaqib wato darajoji da matsayi da Allah ta'ala yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma shine darasi na goma sha hudu a cikin wanda littafi mai albarka satin da ya gabata mun tsaya a shafi na 27 inda ya kai ƙarshe game da bayani kan tafiyarsa da ya yi daga ƙasarsa musamman taguwa zuwa wato makka ya kai ziyara makka da kuma wato har ya babu labari cewa ya samu isa garin madina haka kuma ya ambata muna wurare kusan 28 da ake yada zango a cikinsu tsakanin misira zuwa makka wanda duka mun karanta wannan a to yanzu zai ci gaba da bayani ne akan bayyana cewa tafiyan nan ba shi kaɗai ya yi ta ba akwai wasu tare da shi wanda a farkon karatun farkon labarin a zahiri za ka ga kamar shi kaɗai ne ya tafiyar domin duka yana amfani da lafazi da zamiri na shekaran kansa to amma zai bayyana muna cewa ba shi kaɗai ba ne shi yasa a baitin da muka kwana a kansa darasin da ya gabata ya yi ishara zuwa ga wannan faka annan zuwara ma masatil ba sa'u minhum khalqan wala darra'u to lafazin azuwara lafazi ne na jami ila ya nuna ba shi kadai ba ne masu ziyara daga garuruwansu zuwa makka da zuwa kuma isa madina ku shi ne yake cewa kai ka ce ma babu wata cuta ko wani rashin lafiya da ya shafe su duk da kuma irin wahalhalun da aka sha kan hanya musamman gashi tafiya ce kan dabbobi kan raƙumma ne aka yi ta tawa saboda an riga an cimma abin da ake so shine na isa zuwa ga kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan duka sai ya mantar da su wannan wahala din wanda wannan yana ishara kan cewa duk da kaga wahala ta ta daɗe da zaran hutu ya zo ko jin daɗi sai kaga an riga an manta da wannan to sai ci gaba da cewa a shafi na 28 su waɗancan azuwar da ya ambata ya ce kullu nafsin min habtihalun wa su'ulun wa du'a'un wa ragbatun wa ibtiga'u kullu nafsin kowace rayuwa ma'ana kowane mutum cikin azuwar dinnan maziyarta dinnan da suka kai ziyara a ainihin maka har tafiya ta kai su zuwa isa madina ya ce to kowanne daga cikinsu min ha game da wannan rayuwar tashi ibtihalun akwai ƙasƙantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala wasu ulun sannan kuma kowa yana da buƙatarsa da yake wato roƙon ubangiji ya biya masa saboda ya zo wurin da ake tunanin in ya yi addu'a Allah zai amsa to wannan kenan lafazin as-su'lu shine alhaja ko almurma ko almu'tama ko almaqsudu ko almahduf abinda dai rayuwa take son ta cimma kada uti ta su'ulaka ya Musa eh to wannan shine ya kawo anan to yace kowace rayuwa tana da kaskantar da kai da kuma bukata da ta gaya wa ubangijinta wanda ta yi tawassuli da wannan ziyara tana gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala kina wanda yana son ya nuna maka kamar a in ka zo wurin kabarin adam sallallahu to mahalli ne na ka roƙi Allah ya biya maka bukatocinka wannan ba laifi bane da ba abin da shari'a ta hana ka ce za ka roƙi mai wanda a cikin kabari bai shine matsala a ba laifi bane dan ka zo wajen kabari ka roƙi Allah kawa bai kabarin addu'a kuma kai ma ka roƙi Allah ya biya maka bukatocinka ya sa kai ma ka cika da imani to wannan ta fuskar shari'a ba laifi ba ne ya ba abin da wasu ke yi na shirka da roƙon wani Allah da roƙon shi mai kabarin wannan shi ne shari'a ta hana wadu'a'un da kuma addu'a ma'ana yana sun ya nuna maka dukkaninmu mun zama masu tawazu shine ibtihal mun zama ko masu kai bukatanmu da abin da muke nema zuwa ga Allah sannan kowane daga cikinmu kuma ya yi addu'a wara gabatun da kwaɗayi wabtiga'u da kuma neman abin da ake so da kuma neman abin da ake so to wannan duka yana sauwara maka yanayin wato da suka samu kansu na ibada kaga lokacin da suka zo madadin a ce sun shiga wani yanayi ko kuma soyayya ta ja su sun manta da Allah wannan bai faru ba wannan ma sai ya ƙara ɗingiza su game da fadawa cikin abin da yake addini da kuma bauta ga Allah mu ɗauki sarki to ba su tsaya game da wannan ba وظفير تظن منه صدور صادحات يعتادهن زقاء yace wazafirun kuma akwai wani kuka da ke fitowa sautin kuka shine zafir hmm? lahum fiha zafirun akwai wani sauti na kuka da yake fitowa tunda dama ya saurara maka cewa sun siffantu da kaskantar da kai ga Allah maɗaukakin sarki to wannan ya sabbaba dama hali ne na tawalu musamman lokacin da bawa yake bauta ko yake addu'a ko yake neman wani abu ga Allah subhanahu wa ta'ala to kukan da zai yi wani daga cikin dalilai da zai sa Allah ya saurare shi to shi ne ce wa zafirun ga wani sauti ƙaran kuka yana tashi in ka ji wannan sautin kai al-mukhatab ta zunnu za ka yi zaton minhu suduran minhu daga wannan sautin min din na ibtida'iyya ce daga wannan sautin suduran wasu zukata ne sadihatin masu harguwa ma'ana masu fitar da wani katon sauti wani sauti babba jam'u salihin shi yasa ake kiran tsuntsu da abin nan as-saddah saboda yana daga sautin shi yana kuka sannan banda wannan kuma ya ataduhunna zuqa'u ya ataduhunna zuqa'u kuma ga wani sauti mai ƙara shine zuqa'u kamar irin sautin hankaka eh sautin hankaka yana da yana sifanta shi da azzuqaw wanda yake a taduhunna kuma ya zo ya haɗu da su ya al'adanci zama tare da su bancin wannan sautin nasu to kamar ka ce akwai wani sauti kuma mai tsananin ƙara wanda ya haɗu da nasu sai ya ƙara ma nasu ɗin ƙara bi ma'ana duk inda kake to wannan sautin nasu na kuka kana jinsa ba shi kaga haka ya kabata bawa ya kasance duk sanda ya samu isa makka ka'aba yana bauta ga Allah shi ma abin da ya kamata yi duk sanda ya samu isa rauda haka ya kamata shi ba wai ka bauta ma mai kabari ba wa buka'un kuma akwai wani kuka akwai kuka saboda kukan kala-kala ne tunda idan aka samu mutum goma kowa na kuka to kowa sautin kuka ne daban kowa da yadda yake fitar da sauti to shi yasa ya nawa sunayen kukan wa buka'un da kuma wani kuka ya ce yugurihi yana kuzuzu ta wannan kukan menene maddun abin nan ƙarin ruwan hawaye bil'aini wanda ya tabbata ko yake fitowa daga ijiya saboda duk sanda mutum yake kuka hawaye yana zuba to wannan hawaye yana ƙara ma wannan kukan ƙara kuma yana ƙara masa yana ƙara masa ƙarfi yana ƙara masa ƙarfi yana ƙara masa ƙarfi shi yasa za ka ga mutum na kuka ba hawaye to kukan sai ka ga bai da wani tasiri baya tsawo kuma baya jimawa amma in ga ana kuka kuma ana hawaye to muddin hawaye ba su daina zuba ba to wannan sautin za ka ji shi ma yana ta tashi shi ma yana tashi yana tashi yana tashi yana tashi to wadda shi ne wa buka'un da wani irin kuka yi gurihi da yake kuzuzuta shi mana yake zaburar da shi yake ƙara masa ƙarfi kamar ka saba mashin abin nan giya ka ƙara masa giya ka mirɗa kaga zai ƙara zabura ko to shine ma'anar yugurihi yana kuzuzuta shi shi wannan kukan menene maddu shine fa'ilinsa karuwar ruwan hawaye bil aini da yake fitowa daga ijiya wani hibun haka akwai kuma wani sauti shi ma na kuka wani kalan sautin kuka ne shi ma isti'la'u ɗaukaka sama ya husu shi kuma yana ƙara yana ƙara masa ƙarfi saboda haka ga kukan sannan kuma ga ɗaukaka sama kuma yana ƙara masa ƙarfi yana zaburar da shi wato shi ma dai kuka ne mai ƙarfi ƙwarai-ƙwarai da gaske waje sumun ya ce kuma akwai wasu jikunkuna jam'i ne na aljisim akwai gangunan jiki namu kenan madadin ya ce waje sumuna da jikunkunan mu suka zamo ka annaha ka ce su arruhaba'u wancan na ƙarshe wannan za'un kuskure ce bodin ne ka annama kamar ka ce arruhaba'u zufa rahabat ha ita ce ta wanke jikin wato kamar an zubo musu wani irin zuba ya zufa a jikin yawa jikin wanka min azimil mahaba kuma abin da ya sababa wannan saboda girman kwarjini da tsoro tun daga la'akari ga samuwar su wurin shine kasancewar manzon Allah yana kwance a wurin sannan kuma gashi ana roƙon Allah ana ibada to wannan haiba wannan kwarjinin wannan girman shine yasa jikunkunan suka jike gaba daya da zufa in ka zo ma za ka ce ma zufan ne an ka tara gaba dai an kawa jikin wanka don duk inda ka ga zufa to akwai alamun wahala akwai alamun wahala hutu da jin daɗi baya kawo zuwa ba zai taɓa kawo zuwa ba wannan shi shi ne rahabat ha daga almirhadu ne shi yasa ake kiran wurin wanka da almirhadu dakhaltu fil mirdah mirhad dakhaltu fil mirhadi to shine rahabatha ta wanke jikin min azimil mahaba saboda girman farjini menene ar-rahaba zufa shi ake kira az-zuhaba wannan al-arab kenan to shi ba da cikin abin da laraba suke kiransa da wannan saboda yana da wani nau'i na zafi-zafi haka duk sanda kaga mutum ya yi zufa da sanyi to bai da lafiya amma al'adar zufa a ji shi da zafi kama an tafasa ruwa saboda wahala ke fishe shi to ya za a yi wahala ta kawo sanyi ba zai yi ba wa wujuhun akwai wasu fuskoki daga cikinmu in ka kalle su ka annama kamar ka ce alhirba'u hanwainiya mun san hanwawa ko to kamar ka ce hanwawa ita ce alhirba'u a larabci albasatha ita ce ta suturce wannan buskokin alwanaha da launin ta ita hanwawa din kasan tana da launi kala-kala har rikida take yi yau ka ganta yalo ya an jima ka ganta girin-girin haka dai gashi nan ganye-ganye da sauransu to kamar ka ce hanwaini ya ce ta yi amfani da wannan laununukan nata ta zo ta suturce wa'annan fuskokin mana da ka kalli fuskokin wasu daga cikinmu za ka ga suna caccanzawa su koma kore-kore ganye-ganye me ya kawo wannan ya ce min hayayi saboda tsananin kunya kunyar Allah da kunyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai tsaya nan bai ce wa domin akwai wasu irin hawaye da ke kwarara ka annama in ka kalli hawayen nan da zuba su kamar ka ce sahabatun ga can sahabatun girgije ne wa ƙafa'u mai yawan kwararar ruwa mai yawan zubar da ruwa arsalat ha ta sako wannan ruwan min jufunin daga idanuwanmu daga idanunmu wato in ka kalli hawaye irin yadda hawaye ke zuba kamar ka ce wani irin mamakon girgije ne da yake ɗauke da ruwa ya zo ya amfani da ruwansa ya zubo mana su ta idanu idanun namu suka dinga zubar da su a matsayin hawaye a wannan mubalaga ce na cewa an yi kuka mai yawa an yi kuka mai yawa ya ce fahaɓaɓna muka sauke arrihala ba arrijala ba arrihala sirdin raƙumanmu jam'in sirdi mun san sirdin raƙumi ko? Bana sai muka sauke wa'annan sirdin wato cikin matsala wa'annan littattafan kurakurai sun yawa tunda babu ta haƙiƙi rubutu ne na hannu kuma shi rubutu dama duk sanda mutum zai yi rubutu to bayan ana buƙatar ya zama masanin loga gan ta yadda zai san bambancin kalma da kaza da kaza da kaza da kaza da sauransu to dole sai ya san loga da kuma ilmominta ya san nahau ya san sarfu ya san alishtiqaq da makamantansu haka kuma ana buƙatar ya san qawa'idul kitaba ko ƙawa'idul imla wal kitaba ya san ƙa'idodin imla'i domin rubutu kala-kala ne akwai alkitaba al'usmaniya rubutun ƙur'ani shi nashi kala daban nashi tsari daban duk abin da za ka rubuta kuma in ba ƙur'ani ba ne kuma ba za ka rubuta shi a wannan tsari ba sannan akwai alkitaba al'arubiyya alkitabatul arubiyya in za a yi yankan baiti wanda mun taɓa bayani a kansa dama kamin ka yanke baiti to sai ka yi kitaba al'arudiyya sannan ka yanke shi in ka yanke shi ka daddatsa shi sannan kuma ka auna shi ka zo da ma'auni daga cikin ma'aunayin nan guda goma sha shida da muka ambata bayan kayi wannan sannan kuma ka zo ka fitar da illolin da al'arud ya haɗu da su da addarbu da alhashu to wannan rubutun shi ma daban yake shi ka'idarsa yukutabu kullu ma yuntaqu duk abin da halshe ke furtawa to za a rubuta shi sannan wala yukutabu ma la yuntaqu duk abin da harshe bai furta shi to ba za ka rubuta shi ba to da rubutun rasbul usmani da shi alkitaba al'aruriya alkitabatu al'aruriya su waɗannan lato ƙasa ne ba a ƙiyasin su yadda suke haka za ka yi su to akwai alkitabatu al'imla'iyya al'adiyya ita ce ire-iren wannan ko ka rubuta littafi ko ka rubuta wasiƙa ko ka rubuta wani abu ita kuma za ta ka'idoji daban to duk wanda zai yi kwafi ko zai rubuta littafi akwai buƙatar ya san wannan wasu da yawa ana samun matsala za ga in zai rubuta takarda in zai kawo aya sai ka ga ya mata kitaba al-imla'iyya a'a dole kai mata rubutu na al-usmani sauƙifi ne yadda ka gan shi haka za ka yi shi to shi yasa ake samun matsaloli to saboda haka in mun ce faha tsatsunan rijala ma'anar za ta lalace eh muka sauke sirrin raƙumman mu a ina haisu agun zan kuma kan agun yuhabtul wizru inda ake karkare zunubi ake karkare zunubi an na daga gare mu wa turfa'ul hauja'u ba jauja'u ba ne shi ma wa turfa'ul hauja'u ana ɗauke kuma duk wata bukata da mutum ya zo da ita alhaujiya bi ma'ana alhaja bukata mai tsanani ita ake kira alhauja'u min alhaja to wannan ɗigon na ƙasa sai a goge in ka haɗu da ɗibgaggen malami sai ta karantar da kai kuskure tunda shi wani duk abin da ya gani rubuce shi ke babu ruwaɗe ba ta haƙiƙ duk abin da ka gani to ka bi diddigi me asali ya yake wa ƙara'an salama wato nan yana nufin wato gun kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka kawo daidai kabarin sai suka sauke sirrin raƙon mansu da suka hayu saboda wuri ne in ka yi addu'a ana karkare ma zunubi shi ne yake ishara a kansa in ka gaya wa Allah bukata ka yi addu'a Allah na sauraren ka wa qara'ana salama abu na biyu sai muka karanta sallama ina dama wannan sunna ce in ka zo ga kabari kai sallama musamman na annabi sallallahu alaihi wasallam gawa a karama khalqillahi ga mafi girman halittun Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min haisu yusma'u ba yasma'u ba shi ma an ce yasma'u ma'ana ta lalace a ka'idan nahau min haisu agun yusma'u ake jin al'iqra'u karanta sallama al'iƙira'u shi ne karanta sallama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da wannan ana kiransa al'iƙira wa zahilna ba wa zahalna ba ne wannan ha babbaɗin kasara gare ta domin zahila ake cewa ya zahalu min babi fa'ila ya fa'alu ba min babi fa'ala ya fa'alu ba to shi kuma wannan sai an koma sarfu saboda laraba ba su cewa zahala sai dai zahila to shi ma sai a goge wannan fataha a mai da ita ƙasa wa zahilna sai mun ka shagalta ma'ana muka fita hayyacinmu ga shi na ƙur'ani wata zahalu kullu murbi'atin amma arba'at to akan ce zahila ya zahalu shi ne daidai fa'ila ya fa'alu aina mun ka shagalta muka fita hayyacinmu inda liƙa Eh, gun inda muka haɗu da kabarin to kila kana iya masa tambaya me ya kawo wannan zuhuli sai ya ce a kai baka sani ba ai wa kam da yawa liqa'u haɗuwa azhala sabban Hmm, ko to azhala ta shagaltar da sabban wanda yake mai soyayya min alhabibi ga masoyinsa a da so tari masoyin ya haɗu da masoyinsa sai ya shagalta da abin da yake akai to mu mun riga mun mun haɗu da masoyin mu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa muka yi zuhuli muka fita hayyacin mu muka rasa mami muke yi kamar yadda masoyi in ya haɗu da masoyinsa sai ya ne ga akwai ma masu mutuwa ma saboda tsananinsu an daɗe ba haɗu ba in ka karanta zammul hawa na abul farash ibn al-jauzi ya kawo labarai da dama na masoya eh akwai wani da yake ya kawo kissarsa yana so wata boyar Allah sai aka raba su suka ɗau dogon lokaci ba su haɗu ba shi kuma ya riga ya ƙone yadda suke cewa ko in sahat ta'bir ya ƙone gaba ɗaya game da santa to ana nan wata rana kwatsam sai suka yi irin haɗu wannan ta bazata shi bai taɓa tunanin zai ganta ba tunda an raba su kuma bai san ina an haƙe ta ba aka mai irin na majnunu laila da aka shi ma dai kissa ce daban to suna haɗuwa ko da ya tadda ka ya kalle ta kawai sai ya faɗi ya mutu so ya kashe shauki ya kashe shi na gani eh so da ya kashe shi to wasu kuma ya haukata su abinda ya auku ga majinu da laila ya taso da yarinya tun suna yara sun zo sun girma suna son juna to su ko al'adar kabilarsu in ka tashi da yarinya tun kuna yara har kuka girma kuka isa aure to haramun ne ku aure juna so da haka yadda meta an kace ba za a ba shi ba ku karanta diwani mana na majinu da laila akwai diwani da an ka buga nasa sai aka raba su to wannan sai yasa ya haukaci kuma an ga sa mai shinge shamaki ce kai sake zuwa wajenta sai ya hauka shi ya dinga yawo duk sanda ya biyo gun gidan da ita laila ɗake ɗin tun da an hana mai yaganta to sai ya kama ginin gidan ya dinga sumbuntar gidan ya dinga sumbuntar laka har yake cewa uqabbilu أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار sai ina ina biyowa ta gidan laila ina sumbunta gidajen ina sumbunta ginin ya ce to ba ba ginin ne manufa ba son wanda ke zaune a ciki shi ne lullube zuciyata yasa na zama mashigo da wannan yana ba sau da haka so na haukatarwa kuma yana kisa to wannan kenan to kaga ba magana zuhuli aka yi ba ko? eh to amma shi abin da aka samu ƙarshen zamani mutum ya kashe kai ne saboda bai samu abin da to wannan hauka ne wannan bai cikin su eh ba a samu haka daga cikin masoya waɗanda suka gabata ba eh ma'ana mutum ya sabbaba wani abu don ya kashe kai ne saboda mi yana son wani abu bai same shi ba to wannan hauka ne haza jununun amma abin da ya tabbata rashin samun abin da mutum yake so to yana sa mutum ya mutu ba tare da ya sabbaba ma kansa mutuwar ba sai a bambance hakan mutum na iya haukacewa eh to amma kaga wanda ya sha guba kaga ya sababa ya kashe kansa ko to wannan junun ne ba hauka bane ba ba soyayya bane hmm? Allah ya gyara to shi ne da yake bada labari sun zo tunda ya gaya mana irin yadda ya koni game da son manzon Allah ko to shine yace halam wa kam ai da yawa ake samun liqa'u haduwa min alhabibi da masoyi azhala sabba zai zo ya shagaltar da ya mantar da mai bege gare shi saboda muna da farin ciki wa wajamna haka kuma muka yi shiru muka kasa cewa komai muka yi shiru muka kasa cewa komai minal mahaba saboda tsananin kwarjinin mai kabarin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk yawan yace hatta sai da muka kasance ma la kalamun minna babu wata magana daga gare mu inda mun riga mun yi abin da muka yi mun kare daga baya kowa ya rasu me zai wala ima'u ko babu ko da ishara ko mai ishara mai nuni a cikin mu babu waraja'ana muka komo zuwa garuruwan mu to yanzu sai magana komawa tunda da ma ziyara aka zo sai magana komawa gidaje yace to muka koma walil qulubi amma ya tabbata ga zukatan mu menene iltifatatun ilai eh shine waiwaye ilaihi zuwa ga shi wancan masoyin da mun kabaru gashi mun bar garin amma kuma zukatan mu na juyawa ma'ana tunanin suna can walil jisumi kuma wannan ganga jikin tamu da ya faɗa mana a baya in sina usuma akwai karkata gare su gashin mun koma amma da jikinmu da zukatanmu kuma suna madina jikin yana juyawa zukatan su kuma suna waiwaye saboda so da ƙauna wasa mahana muka yi kyauta bima nuhibbu da abin da muke so duk abin da muke so to mun kai kyauta da shi ya ce ai waƙat ana iya samu wannan ƙat littakali ana iya samu yasmahu albukhala'u a samu marowata sun yi kyauta inda darura yan an samu lalura saboda haka mutum komi rowarsa sai ka samu wasu lokuta lalura ta ci da sashi ya yi kyauta da wannan shi ne ya abal qasimi ya kai baban alqasim shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama allazi wannan da dimnu ikisami wanda ikisami a dimnu ikisami jimillar rantsoyina ma'ana rantsi-rantsai na da na yi a kansa to dimnu abin da ya kunshe su ko jimillar su alaihi sun tabbata ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam madhul lahu ay yabo ne wa sana'u shi ma dai yabo ne ne akwai rantsa-rantsa da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama su ne zai ba mu labari yace to kamin in baka labarin su yabo ne gare shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam bil ulumi allati alayka min Allah bila katibin laha imla'u ya ce ina haɗa ka da Allah bil ulumi a dalilin ilmomin da Allah ta'ala ya baka allati alaika waɗanda Allah ya baka eh suke akan ka minallahi sun fito ne daga Allah bila katibin ko ba tare da wani da ke rubuta masa ba shi annabi sallallahu alaihi wasallama imla'u a matsayin shifta a matsayin imla'i a matsayin dictation ba haka annabi ya tara ilimi ba sabanin duk wanda ya karatu a duniya wanda ya karatu a duniya da shi ba annabi ba ne da su annabawa wahayi ake musu to sai ka samu ya ɗauko ilimin ne daga malamansa ko dai an masa imla'i yana rubuta ko ana karantawa yana haddacewa da kwakwalwarsa to shi annabi ba haka ya karatu ba karatu annabi babu mai rubuta masa saboda ummi ne eh لا يكتب ولا يقرأ من كتاب هكا النبي صلى الله عليه وسلم يكي صلى الله عليه وسلم ومسير الصبا هكا إنا هدا كدا ألا أدليل تفير إسكا شيني الصبا سبب تفير إسكا بنصرك tare da taimakonka akan makiyanka shaharan tsawon wata wannan yana ishara zuwa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa nusirtu bir ru'bi masirata shahri wadda haka annabi in ya nufi kafirai to ko da tsakanin shi da inda yake akwai tafiyar wata ɗaya Allah zai ɗauki iska na tsoro ya jefa makafiran sai su tsorata tun kamin ma annabi ya zo sun riga sun tsorace to da zarar kuma kana faɗa da mutum ya tsorata to ka samu sa'a ko da ya fi ka ƙarfi za ka yi galaba a kansa za ka rinjaye shi faka'an nasaba ladaika rukha'u wannan iska sai ya zamo ladaika agon ka rukha'u kamar iska ne mai taushi irin na annabi Sulaiman iska na ni'ima wanda an ka hore ma annabi Sulaiman bin Dawud alaihi salam wa aliyin haka ina hada ka da Allah a dalilin Aliyu bin Abi Talib dan amminka lamma lokacin da tafalta kai masa tofi bi ainihi ga idanunsa guda biyu wakiltahuma kuma dukkanin wayannan idanuwan ma'an su biyu ramda'u kamin kai addu'ar kamin kai tofin suna da ciwo na rashin lafiya shine ramda'u fagada ba fagada bane fagada gainin ce da ya rubuta ta da siffat fagada sai sayidina ali ya zamo nazirin mai kallo bi ainai ita ma wannan ya ara ake rubutawa ba ya zawai da ba shi ma wannan akwai kuskure ya ara ake rubutawa bi ainai uqabin sannan ne ma wazanin zai tashi bi'ainai uqabin wato ya zamo yana mai gani da idanuwansa guda biyu waɗanda suka yi kama da idanuwar tsuntsun da ake kira uqabu wani tsuntsu ne mai ƙarfin gani kuma ga idanu ne manya eh hausawa na kiransa gaggafa ka san shi ko? an su wayannan galibin su ba hausawa ba ne ko mi an gaba dawai zai mi a haka nan to wannan kenan a kawai sun zayen birni to sun suna shigowa birni mana kuma su ba daji suke zuwa ko ina ba su zuwa daga aji sai sai gidaje
tana shayya ƙwarai
kamar jirgin sama haka kawai za ka guda da yawa kuma mugun ƙarfi gare su mai yawa in suka bi wani lokaci in suna da za a gan su kamar jirgin sama
eh ƙwarai
fi gazatin eh kuma wannan ya faru a wani yaƙi shine gazwatu khaybar lokacin da ya baiwa an sayyidina ali tuta yace ta shi yace ka tafi ala risilika ko laha ya tabbata ga wannan yakin liwa'u wata tuta al'uqabu ita ma ana kiranta al'uqabu sunan wata tuta ce ta manzon Allah eh wata tuta ce baka nan wannan akwai jinasi a wurin malaman balaga mun san jinasi tsakanin bi'ainai uqabin da kuma lahal uqabu liwawu wannan a malaman balaga ana kiransa aljinas attam shi ya kawo kalmomi guda biyu iri daya amma na farkon ma'anarsa daban na biyun ma'anarsa wanda ana kiransa aljinas kamar faɗa Allah ta'ala wa yau mai kusimul mujirimu na malabisu rasa haka ayin yake? ويوم تقوم الساعة يوا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا تو الساعة تفرقوا دبن الساعة تبي غير ساعة شما شما دبن قدو قداني الساعة تفرقوا القيامة malamin su gaira sa'a shi kuma lokaci wanga lokaci na duniya to wannan yusamma aljinas inda albalagiyin ana kiransa aljinasu attam saboda haruffan da kalmomin duka iri ɗaya ne wasu lamma iri ɗaya ne to shine ya faru a nan to haka wancan iqab na farko suna ne na tsuntsu wanga iqab na farko suna ne na tuta wadda kwamanda yake rikawa ya je yaki sunan tutar annabi sallallahu alaihi wasallama ce Eh, yana da tutoci kala kala ita wannan an ce baka ce wabi raihanatain ba waba ba haka ina hada ka da Allah saboda jikokinka guda biyu alhassan da hussein raihana tawo wato saboda kaunar da annabi sallallahu alaihi sallama ya kai musu raihana a larabci shine kamshi kamshi to irin so da kulawa da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kai musu shi yasa ake siffanta su da wannan Eh, to ina haɗa ka da Allah da jikokin nan naka guda biyu masu ƙamshi alhassan da Hussein wanda ɗibuhu ma ƙamshin nan nasu minka ai sun samo shi ne daga gare ka to yau da su zamo jikokinsa ba suna da wani ƙamshi kai da ba jika annabi ba kana da ƙamshi eh ba ka da shi ko eh allazi wannan kamshin kuma udi'athuma ba udi'athuma bane shi ma a gyara bi kasri dal udi'athuma az-zahra'u wanda aka ajiye shi ga mahaifiyarsu ita ce az-zahra'u az-zahra'u eh udi'a ake cewa ba a cewa uda uda uda uda larawa ba sa faɗin haka allazi udi'athuma ko wanda wannan kamshin ma'ana wa'annan 'ya'yan an ka aje su cikin mahaifar wato fatima az-zahra radiyallahu ta'ala anha kunta kai annabi ka kasance tu'uwihi ma kana taro su ga jikinka sallallahu alaihi wasallam eh so tari akan ga annabi ya taro hasan da husaini zuwa ga jikinsa ilaika zuwa gare ka kama kamar yadda awat alya'u gashin na ƙarshe harafin ya'u ya taro da nukutattai ha ɗigagganta guda biyu min alhatsi na rubutu wato irin yadda ya'un take tara waɗannan ɗigaggan nata to haka kake taro alhassan da hussein min shahidaini eh daga waɗanda suke shahidai guda biyu don dukkaninsu kashe su aka yi alhassan shi ya fara mutuwa guba aka bashi ya mutu alhussaini kuma kun ga kashe shi aka yi a karbala kamar da zai ambata saboda haka in aka baka guba ya ce kan mutu kayi shahada to shi ne ce min shahidai ne daga shahidai guda biyu ya ce a tsaffu wurin sunan bagire ne wurin da ake kira atafu laisa yunsiniya baya mantar da ni ma'ana baya mantar da ni menene ba zai mantar da kai ba yace musabaihima musabaihima musibar da aka same su da ita shi alhassan da hussein wala karbala ko wurin da ake kira karbala shi a tsaif kusa ga karbala yake eh wanda ita kuma karbala na aka tsaif na aka kashe shi husaini amma kabarinsa yana karbala an gani to ya ce wa'annan wuraren ba sa mantar da ni abin da aka same su da shi na zalunci shi alhassan yayansa an ba shi guba ya mutu shi kuma alhussein yan ta'adda sun kashe shi ya ce to waɗannan wurin ba za su taɓa mantar da ni wannan musibar da aka same su da ita ba to saboda haka dukkaninsu sun yi shahada shi yasa annabi sallallahu alaihi sallama ya ce yake cewa su ne shugabannin matasa na aljanna sayyida a shababi ahalin janna saboda haka su ne shugabanni duk wani matashi to su ne shugaba a kansa Mm. su kuma dattawa shugabansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata na na fatima ko akwai mata nan kasu ce ba ba ba su nasu ba ko eh to wannan shine kashin shidin shi al-Hussein shi yasa yan shi'a rafida to su suka rike wannan rana saboda tuna wannan musibar da aka yi tunda an kashe shi akan zalunci shi yasa don ranar ta zagayo a shekara goma ga watan al-muharram sai sun yi kuka da baki ciki da makamantansu don su nuna ko kuma tunawa game da wannan abin da aka yi musu wanda wannan bidi'a ne me yasa ya zan bidi'a saboda annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fara mutuwa shi da aka kansu amma ba a ga sahabbai sun yi mai wannan ba zaman makoki ba a ga sahabbai sun yi ba sannan shi ma sai da na alayi kashe shi aka yi akan zalunci abdurrahman ibn muljim ake kiransa shi ya zo ya soke shi ya kashe sai da na'ali amma kuma da shi alhassan din da alhussaini din da ɗiya ne ba a ga sun riƙe wannan rana ta kashe shi duk shekara suna nuna baƙin ciki ba to don me sai shi alhussaini kaɗai za a ba sannan shi ma alhassan tun da guba aka bashi ya ci yan mutu to don me shi ma ba a riƙe ranar mutuwarsa ba ta nuna baƙin ciki kawai sai alhussaini shin ita ibada ana yin ta ne don mutum guda ƙwaya kaɗai saboda shi ke nuna maka abin ba hankali shi yasa ibnu taymiya cikin minhajus sunna yace ana magana hankali in ana magana hankali to ba mara hankali ba wawa kamar dan shi'a eh kowa ya fi su hankali ya ce hatta waɗanda ma ba musulmai ba za ka ga suna kawo abubuwa na hankali amma su shi a gaba ɗaya abin da suke kawo a littattafansu za ka ga hauka ne tifka da walwala ne ya ce kuma yana maganan naƙali nassi ya ce sun fi kowa ƙarya duk duniya ba wanda ya kai shi a ƙarya babu shi ko ba yahudu bai kai shi ƙarya ba ko musailima ba ce musailama musailima musailima eh musailama kuskure to saboda haka wannan ba daidai ba ne wasu su kuma sai suka aka samu yan shiya su kuma sai suka ce a cika ciki a sai kaji a yi yanke-yanke a zo a yi ta murna a wasa a mai yayi ai annabi ya ce man wasa ahalahu wasa Allahu lahu rizqahu wai duk wanda ya yalwata ma kai ne a yalwata ma iyalinsa abinci da makamantan su ran goma ga almuharraf to shi ko Allah zai yalwata mai arzikin sa kaga su so aka sama shi su shi a bakin ciki su su kuma wa'annan rubabbin murna suke nuna ma'ana suna murna an kashe jikan manzon Allah subhanahu kaga nan kowa lalatacce ne shi dan shi Allah ya lalace shi kuma wanga yana murna an kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wanda wa'anda suka kirkiro wannan murnat sune annawasu nawasu ake kiransu kuma suna adawa da sahabban manzon Allah ba sa son sahabban manzon Allah su kuma ahli sunna sai suka tsaya tsakiya sai suka kalli abin da annabi ya shar'anta sai suka tsaya gare shi ba su bayyana bakin ciki irin yadda yan shi aka yi saboda babu shi a rubuci sannan kuma ba sa murna cika ciki saboda babu shi a rubuce bayan babu shi a rubuce kuma cutar da zuri'ar manzon Allah ne yaushe za a kashe jika manzon Allah kan zalunci kuma ka zo kana nuna murna ina imani yake to sai su kalli abin da annabi ya shar'anta shine azumi tasuwa da ashura shi annabi ya shar'anta duk wata ibada wadda ba wannan ba bid'a ce to shi yasa ake cewa ko shi su ahli sunna wal jama'a tsaka tsakiya su tsaka tsakiya su to saboda haka cika ciki ba daidai bane aƙida ce da nawasif suka kafa ta dama akwai ta sai suka kirkiro hadisi na ƙarya bittifaqil ulama duk malamai sun ijma'i akan cewa wannan hadisi na ƙarya ne manzo Allah bai taɓa faɗa wannan magana ba cewa in ka yalwata wa iyalin karan goma ga watan Muharram Allah zai yalwata ma arzikinka hadisi ne mawdu to amma an samu wasu sun rike shi wasu ma har sallah suke yi akwai sallan an san shara akwai wace barkata to wannan bid'a ne aqida ce ta yan bid'a su sun kirkiro ta ne don su yi murna an kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi addajin suka kirkiro cika ciki wani abu sallan shara wani wane ne wane ne wani layya da kaji da makamantansu ko shekaran jiya wani ya turo min daga sokoto ya turo min wata wata da'irar kaji ana gashi da kasa ana gashin raguna wai layya suke yi ta ashura to na addini duk sanda mutane suka zauna ba sa karatun addini to wai shaidan ba zai ba su gaban za ba da zaran baka karatu sai shaidan ya dora ka ga abin da a sabanin karatu wai shi ne maganar gaskiya bayyuwa wai a ce ɗaya da adam shi yana nan zaune wai shi ba malami ba shi ba batacce ba la muddin baka karatu to shaidan sai ya batar da kai so wallahu musta'an amma dai alhamdulillah wasu na nan na ganewa suna gyarawa amma duk sanda ake karantar da al'umma to in Allah ya da matsaloli za su kare ba matsala rashin karatu sai a zo a yi karatu dan cikin cokali sai ga mutum ya ce wai shi ya samu ko na sallah to yau sallan ma haka mutu za ka iya karanci abin da aka rubuta a sallah tun da tsakanin farilla da sunnoni da musahabbai malamai sun ce sun kai ɗari shida to ko su kaɗai ka ce za ka karanta kwana nawa za ka yi to saboda haka Allah ne ya sawaka to wannan ba addini ba ne ba a nuna bakin ciki kuma ba a nuna murna sai ka yi abin da addini ya saka to Allah ya sauwaka ya ce ma ra'a fihi ma zimamaka mar'usun mar'usun wanda ake shugabanta mara'a bai kiyaye fihe ma akan wa'ancan jikokin naka guda biyu zima maka alkawalinka ba domin da ya kiyaye to da ba a samu sun zo suna mantawa da musibar da ta same su ko kuma har su zo suna nuna jin daɗi da murna ba na yana magana akan waɗanda ake shugabanta waɗanda suka goyi bayan kashe waɗannan yana magana ne akan annawasu da muka yi magana wa kadi khana ahadaka ar-ru'asa'u su kuma shugabanni da suka kyale aka kashe jikokin nan naka wa kadi khana ahadaka su kuma sun mi sun yaudari alƙawalinka tunda annabi ya yi alƙawali da al'ummarsa cewa kasu cutar da shi game da iyalinsa wasu girmama iyalinsa gani wanda hatta Allah subhanahu wataala abinda aka umarce shi ya gaya musu kenan qul la as'alukum alaihi ajra illa almawaddata fil qurba almawadda fil qurba dole ne a so dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai dai kuma ba za mu so su a matsayin ma'asumai ba irin yadda shi a suke cewa ahlul baiti ma'asumai ne la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru wannan shi ne aƙidar shi'a duk wani daga cikin ahalul bai tun daga kan sai na ali ma'asumai ne ba sa kuskure ba sa sabu shi yasa don hadisin da bai zo daga sayyidina ali ba ba sa aiki da shi shi yasa suka kirkiro hadisi wai annabi ya ce ana madinatul ilmi wa aliyun babuha ainihi ne kofar ilimi ainihi ne birnin ilimi ali shi ne kofarta sau haka in ilimi kake so baka zo ta wannan kofa ba to ba za ka samu to duk wata riwaya wadda ba sai da na ali ya faɗe ta ba sai kaga sun karya ta hadisi na karya malam Mm, su dama karya gare su ba wani abu bane mafi yawancin hadisan nan da kake gani na tatsuniya shi a suka kirkire su da su da sufaye sosai ku la asala lahu la asala lahu ba za Allah bai wannan magana ce Eh, tif- akwai tifka da walwala akwai abin da malaman hadisi suke kira tifka da walwala tifka da walwala domin cikin sahabban da suka karɓi ruwayoyi daga manzon Allah Ali bai ma cikinsu bai ba cikin asaba sahabbai guda bakwai wanda suka fi kowa riwaya allazina aksaru riwaya min rasulillah bai ciki to ya zai kuma annabi shi ga magana kenan wa'ancan hadisan su kuma na wa'ancan guda bakwai ya zamu yi da su sannan duk abin da manzon Allah ya aikata sai da na aliyar ruwaita ai ba duka bane ko ba haka bane ba duka bane matsaloli da yawa ma nawa an ka tambaye shi yace bai sani ba a addini to wannan min jihatil matan kenan a matanin nasa karan kansa akwai tifka da walwala in ka ce za ka yi aiki da shi to kana da matsala duk wata riwaya dole ka aje ta duk hadisan da aka ruwaito daga suna na Aisha Abu Huraira da wayewa duka sai kai watsi da su Abdullahi dan Umar hmm so banda haka kuma wal isnadu lam yasih isnadi bai tabbata ba a inda ba isnadi da al- al'amari ya lalace Eh. kamar da ɗaya daga cikin magabata yake cewa walaula al-isnad laƙala man sha'a ma ƙala ko ma sha'a inda ba don isnadi ba da kowa sai ya faɗi abin da yake so to amma in ka faɗi magana sai a ce wa ainihin isnad gawa ka jiya eh na jiya ga malami shi ko gawa ya jiya ya jiya ga malaminsa sai a yi ta biya a yi ta biya a yi ta biya ƙarya dai na ƙarewa Eh, da an cimma makaryaci ko muttahamin bil kazibi ko mai raunin harda ko wanda ba adali ba shikenan duk kun roshe ku ko da mutane kirki ku duka kun zama wancan ya shi- ya goga muku tawun ba wasa bane dole sai an tsaya an an tantance ko saboda haka hadisi ne na shi'a Mm, su suka kirkiro abin su ba hadisi ne na musulmai ba tabbas sai da na Ali babba ne kwarai da gaske amma manzo Allah bai ce wai shi ne kofar birnin iliminsa ba Mm. abdalul widda abdalu su waɗancan da aka ambata da almar'usu da arru'asa'u sun canza alwidda waccan soyayya da aka ce illal mawaddata fil qurba wal hafizata sannan sun canza zumunta fil qurba ga dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka maishe ta a matsayin kiyayya ya ce wa abdalat wa abdat kai wa abdat annafiqa'u ramin damu wa abdat ta bayyana dibabaha damun da ke cikinta mun san damo ko eh to ramin damo ai shi ya bayyana mana cewa ai damun gashi mm? to saboda haka wanda ya canza soyayyar man- eh, wato soyayya ga zuriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana shi waye maƙiyin manzon Allah kada kada can kana lalaben da moto ga rame ne ga rame ne shikenan ina zaka ci to duk wanda ka gana adawa da dangin manzon Allah ahlul baiti na manzon Allah to manzon Allah yake adawa da shi eh na'am وقست منهم قلوب زكاة سنبوشي سنكيكشي على akan rashin kuka ga mutumin da man wannan da bakatil ardu was sama'u da ƙasa da sammai sai da suka yi kuka a kansa faƙadahu ma rashinsu lokacin da aka kashe shi shi ma aka ce sai da saba ta yi kuka sai da ƙasa ta yi kuka to ita wannan magana ba ta da isnadi ba a samu cikin ƙur'ani ba haka ba a samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai ahlus siyar malaman tarihi na kawowa cewa lokacin da shi al-Husayn aka kashe shi ƙasa ta yi kuka sama ma ta yi kuka amma babu nas babu eh zai iya yiwa hakan ya faru ba abin mamaki ba ne to amma ba za mu gasgata ba saboda ba mu samu isnadi tiriyan tiriyan har zuwa ga manzon Allah ba ko ba mu samu a cikin alkur'ani ba shi kuma duk abin da ba alkur'ani ya faɗe shi ba ba manzon Allah ya faɗe shi ba to ba lallai bane ya zan gaskiya kowa ya faɗi shi da wannan su ne nusus masumai duk abin da kaji an ce ya tabbata annabi ya faɗa to shi amma duk wanda ya magana ko ya aiki ko da sahabi ne to zai iya samun kuskure don shi ba masumi ba ne ba a yi masa wahayi da shi za ka ga malamai ba sa tsanantawa game da wani aiki in an ce sahabi ya yi kaza ta ce to an samu magabata na yi in ka yi ba laifi in ma ba kai ba babu laifi sai abin da aka samu sun yi ijima'i ijima'u salaf shi ne hujja amma an samu wani sahabi ya yi wani abu to wannan laisa bai hujja a shi kaɗai karan kan sai ya wani abu to wannan abu bai zama hujja gani da addini na'am fafkihim ya kai dan uwa ka yi kuka akan rashin wa'yancan sahabbai mastata'ata iya yadda ka samu yadda ka samu iko kuka anan yana nufin kuka na bacin rai da sauransu ba irin kuka na yan shi'a ba don albusiri ba dan shi'a ba ne to da dan shi'a ne sai mu ce mun riga rama mun san mazhabarsa ita yake nufi to kuka da yake nufi anan na bacin rai tunda da ma an kai mutuwa akwai kukan da yake ba laifi ba ne kai annabi ma an taba ganin ya yi kuka saboda mutuwa amma kuka irin wanda jahilai ke yi na hargowa da wayo wayo da kaza da kaza ana dukan jiki wannan haramun ne bai halatta ba inna qalilan ko haƙiƙa abin da yake kaɗan fi azimin dangane da abin da yake mai girma ko minal musabi na daga musiba to albuka'u ai kuka na wadatarwa ma'ana abin da yake babba na musiba to ya ka samu kuka ɗan kaɗan an kai ya wadatar to da haka an maka mutuwa mataka ta mutu ɗanka ya mutu tsohonka ya mutu kai kuka ɗan kaɗan shi ya wadatar ba wai kamar da kuka abinci ba irin yadda jahilai ke yi a da akwai wasu anna'ihat mata su sana'a su kenan da an ce gidan wani an mutu a ɗauko su su zo su yi ta kuka na ƙarya in sun gama a biya su sai a tsalle ya zuci to albusiri kenan saboda haka Allah ta'ala ya taimaka kuma kusan da littafai ma na sunna da nasu su karan kansu shi'a duka sun tabbatar an rubuta cewa wa'annan da suka kashe al-husaini din nan yan shi'a ne mutanen su waɗanga masu ƙare cewa an kashe musu wali ga waɗanda suka kashe su mutum biyu suka kashe su kuma yan shi'a ne to amma in kai da suke tsinuwa suke la'anta da tsinuwa da waye-waye da sauransu waye zidu ya sa aka kashe shi kisa su zagi zidu su zagi mahaifinsa mu'awiya su zagi kakansa abu sufiyan da duk wani wanda yake tare da su sai su la'ance shi wanda kuma yazidu bai sa hannu a kashe shi ba bai umarci kowa ya kashe shi ba ƙaryarsu ce tasu suka ƙirƙiro suka rubuta a cikin littattafansu amma inda suka kashe shi shine jama'a 'yan shi'a lokacin da ma aka yi faɗa tsakanin shi sai da na ali da mu'awaya su wa'annan da suka kashe al-husaini din suna cikin tawagar sai da na ali cikin jama'a sai da na ali suke ba ma cikin ta mu'awaya ba wannan malaman sunna sun kawo a littattafansu haka wasu littattafai ma na shi'a an kawo wannan an fito da sunayen mutanen nan guda biyu baro-baro an tallata ma duniya kowa ya san su amma sun zo sun juya abin sun ce a'a yazidu ne ya kashe shi Allah ya tsine mai kaza kaza su yi ta tsinuwa ta rashin adalci to Allah ya sawara to abinda shekul islam yake cewa duk wanda ya kashe al-husaini mu ba ma goyon bayan a kashe shi kuma ba mu ji daɗi ba kuma mu mai addu'a Allah ya kaskanta shi kowai wannan shine matafiya ta ahlus sunna wal jama'a ko ma waye ya kashe shi to mu goyi baya ba amma abin nan da kuke yi a shiga wuta a yaga jiki ba mu samu a nasi ba to dan me da zamu bauta ma Allah da abin da mu gani a rubuce ba Allah ya shirye su to littafin dai da yawa har yanzu nan za mu dakata sha Allah ta'ala wani sati sai mu dora amma dai abin da ya rage bai da yawa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته